أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين bayana ka yan uwa masu saurare na kusa da na nesa ina muku sallama yin ta addinin musulunci ta ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu alhamdulillah mun dawo ci gaba da wannan karatu na fasar littafin ta'alimul muta'allimi dariqat ta'allum a wanda yau shine halkan mu ta goma sha ɗaya kuma muna cikin fasali wanda malam yake muna magana dangane da fasulun fil jiddi wal muwazabati wal himmati a cikin wannan fasali ne muke wanda za mu tashi daidai inda malam yake faɗa fayarta ne mu'ayyamal hadathati wa unwana shababi kama kila a yake cewa wato shi mai neman ilimi kamar yadda muka sani dai yana ci gaba da gaya muna irin yanda ya kamata ɗalibin ilimi watan ya rika aiwatar da al'amuran shi yana da ya gaya ma mutum irin hanyoyin da ya kamata ya bi irin yana ɗalibin ilimi shi ne ce fayagata ne mu shi ɗalibi ya ribanci ayyamal hadathati kwanukan kurciya wa unwana shababi da tsakiyar samartaka ma'ana shi sanda mutum yake sauɗa cikin kurciya a wannan lokaci yake da ƙarfi ana cewa kwanuka na kurciya kamar irin bakin shekara ashirin wannan tsakanin zuwa arba'in ana ce mashi kwanuka na kurciya ɗin ko kuma watan tsakiyar samartaka to shine mutum waɗannan lokacin waɗannan shekarun to mutum ya ribace su da gaske wajen ƙoƙari akan sha'ani na ilimi idan mutum ya yi himma ya mai da hankali kwarai da gaske to a wannan lokacin karatun ya fi samuwa ya fi fahimta ta da kuma ganewa to shine ma'anar ya ribanci bai ga tanimu ya ribanci ayyamal hadathati kwanuka na kurciya wa unwana shababi da kuma tsakiyar watan samartaka sanda mutum yake saurayi yana cikin karfin shi to wannan lokaci ya kamata ya mai da hankali ga harka ta neman ilimi sai ce kama kila kamar yadda aka ce bi kadari da kaddi ta odama ta rumu فمن رام المنال لن يقوم وأيام الحداثة فاغتنمها ألا إن الحداثة لا تدوم yake cewa bi kadar watan tuɗa ma ta rumu ana baka abin da kake nufi bi kadar kaddi ko kuma abin da kake nema tuɗa ma ta rumu ana baka abin da kake nema bi kadar kaddi gwargwadon watan kokarinka yanda ka wahala da kokarinka to daidai haka nan za a baka abin da kake nema din sai ya ce fa man ramal muna duk wanda ya nufi ɗaukar watan samun guri lailan ya ƙumu to yana tashi wa cikin dare ne ya ta nema haka don mai son ya cimma wani guri wata manufa tashi to dole na cikin dare ya tashi ya mai da hankali kwarai da gaske wato wajen hana kai ne bacci na naci da roƙon Allah da kuma yin waɗannan abubuwa din musamman in ilimi ne da ake magana din wato ka tashi cikin dare yawan nazari na karatu da kuma ibada da sauran al'amura daban-daban dai na na alkhairi sai ce wa ayyamal hadathati kwanukan kurciya fagtanim hakari bace su don ita kurciya lokaci gare ta da zaran baka yi ba to sai a cimma wani lokaci wanda kana son kai abun amma kuma sai ya gagare ka zuciyar tana so amma baka iya bayan saboda cikin yayi rauni to shi yasa ce kwanukan kurciya kari bace ta ala ya ce ka saurara ka jiya innal hadathata lalle kurciya la ta dumu ba ta dawama fa saboda kurciya ba ta dawama kana ce ka yi ƙoƙari ƙwarai da gaske wajen watan a himma da ƙoƙari lokacin da kake da wannan kurciya ɗin ka gane yanzu duk waɗanda suke dattijai sun tsufa ka ga duk sun san wannan karatu da shi malam yake yi domin sun gane shi a jikinsu sun ji shi a jiki cewa kurciya ba ta dawwama kuma kana son ka yi abu matuƙar ba ka yi shi cikin kurciyar ka ba to in ka cimma wani lokaci na shekaru kuma sai ka ji abin ya gagare ka ka kasa yi to Allah ya ba mu himma ya ba mu ƙoƙari alfarman manzo Allah sallama sannan sai malai ci gaba da cewa wala ya jihedu nafsahu kada ya gajiyar da kai ne ma'ana kar ya wahal da kai ne shine wala ya jihedu nafsahu kada ya wahal da kanshi juhudan wahalarwa wala ya dhifu nafsa kada ya raunar da rayuwar shi hatta yan kada hayya yanki an al'amali daga aiki bal bari dai yasta'milu rifqa ya aiwatar da watan sassabtawa fi zalika a cikin wannan ma'ana shine wala yusudu nafsahu kad ya wahal da kanshi juhudan wahalarwa ga komai ba kamar yanzu idan wajen ayyuka ne aiki na jiki wanda za a je a yi aiki to kar mutum ya rika yin aiki na wahala wanda zai wahala kai ne sosai da gaske wanda in ya sadda ya kamata ya tashi ya nazari da sauran abubuwa na ilimi din kuma ya zanya kasa yi ne saboda gajiya da bacci kuma yana ɗauka kada ya wahala kai ne cikin neman ilimin da karatu to ba wai ana nufin kuma ya tsananta ma rayuwa ta inda har rayuwar tashi za ta cutu ba har ta kai ma ta gaji da abun ta kosa da shi ta bari ba a'a ya rika bi tsakiya da bi a hankali a hankali wajen karatu da an fahimta wato ta yanda in yayi kuma ya dan sarara daga baya koma haka an fahimta da duk da shi ne kuma shi yasa kaga wato duk irin wato tsarin za ga ana yi a zamanance a makarantun boko da sauransu zaka ga duka malamanmu na musulunci baki daya duk sun san da wannan abubuwa duk sun tsara shi kuma shi yasa kaga sai kaga a makarantu na boko zaka ga har lokaci aka warewa na wasanni na yara kowane kilas zaka samu akwai watan lokacin da aka ware musu na fi'i wanda zaka ga idan wannan lokacin yayi za su fito su yi wasanni domin kwakwalwarsu ta huta an fahimta kaga wannan ne a musulunci duka malaman musulunci sun san da haka ne shi ne na yake magana ɗan kakka wahalar da kwakwalwar taka ɗin kada ya zama kawai kowane lokaci kwakwalwar taka ta rikici ta ɗau zahi ta yi ne a'a to ka ajiye mana sai ka ɗan huta shi ne wala yusiju nafsahu kada ya wahal da kai ne juhudan wahalarwa kuma wala yudhifun nafsa wala yudhifun nafsa kada ya rawanar da rai rai ne hatta kada ya hayya kai yanki an al'amari daga aiki din ma'ana kada ya tayi ta inda rayuwa ta har ta gaji da abun ta ji gaba ɗaya maka yanzu ba ta son karatu a'a kada ya sassauta ya ce balbali dai yasta'milu rifqa ya aiwatar da tausasawa fi zalika cikin wannan hankali hankali mana sai ya ce wa rifqu tausasawa aslun azimun asali ne mai girma fi jami'il ashiyai a cikin duka abubuwa baki daya wato ko mami ba sai ilimi daya ba ko menene ka bi a hankali to yana da matukar muhimmanci domin za ka ga koda abubuwa ne na wahala din in za ka yi su da yawa wannan wahalar da za ka yi za ta cutar da kai a wani lokaci nan gaba domin yanzu in mutum zai yi ta jijjiga jiki ne da wani kala aiki wanda na wahalar gaske to a can gaba lokacin da mutum shekarunsa sun kaja za ka ga wannan abin kuma ya tambayo shi sai ka ga yanayin jikin nashi ya canza yanzu misali kawai mai yawan aiki cikin sanyi sosai da gaske ko kamar fadama da sauran wurare irin haka to irin waɗannan sai ka isko in shekaru kuma sun kaja sai ka ga wannan sanyi zai iya tasowa mutum an fahimta to shine ma'ana to amma ka ga bi a hankali ga lamurra to sai ka ga in dai ba tsanantawa ga rayuwa to da waya a samu wannan matsalar to shine ma'anar asali ne babba a cikin watan al'amura baki daya sai ce kala alaihi salatu wassalamu manzo Allah mai tsira da tsira da insha Allah tabbata gare shi ya ce ala ku saurara ku ji inna hadha ad-dina lallai wannan addini matinun kyautatacce ne zaka fa augilu fihi ku tafi a cikin wannan addini bi rifqin da tausasawa wala tubaggid ala nafsika ibadata wala tubaddil ala nafsika ibadata Allah ta'ala kar ka samu ranka kin bautar Allah madaukakin sarki ma'ana wato addini na mai sauki ne kar mutum ya dora maka ne abin da ya fi karfi na wanda ba addini ya ce dole sai ya yi shi ba wato shine a ka ainihin watan kamar yanzu misali kaga ana yin azumi na nafiloli bayan da farilla to kaga na nafilan nan garka dora maka irin yanda zaka wahala kamar misali ka ce kai kullun kullun sai kai azumi ko kuma yau in ka ci abinci gobe sai ka sha misali an san shine mafi shi din kaf kaf ka kauce haka nan to amma in ka ce kai alƙawari zaka yi wannan din kullun kullun da haka bar duniya to kaga zaka wahala kwarai idan in ka tsuwa kai rauni abin zai maka nauyi to shi yasa ce mutum ya tafasa ma'ana sai ka dauki daidai abin da ka iya yi abubuwa da na farilla su wannan kocin ba su mayawa ba shi yasa kaga Allah ya faranta su ko tunda da ma la yukallifullahu nafsan illa wasu tun da kaga Allah ya farlanta su ko can dama ya san da ba su yi ƙarfin mutum ba to shi ne ma'ana wata a tafi cikin addinin da tausasawa kaka tsananta makanka ga abin da ya tsananta kuma shi Allah da mato abin da wata ya sauƙaƙa gare shi to yana son kuma ka bi wannan sauƙi din da ya maka to sai ya ce wala tubaggil ana nafsika ibadatan lahi ta'ala gar ka sanya ma ranka kin bautar Allah madaukakin sarki wato shine kar ka rika wahal da kan naka rayuwarka wajen ibada misali kamar ka zo wajen sallah maimakin ka karanta surori matsakaita a a sai ka karanta dogayen surori wanda kai kan kama sai jikinka ya kasa to kai kai haka nan saboda me kace zaka yi wannan zaka samu kanka ne sai ya zama to sadda ma sai ka sala ta fara shiga jikin ka sai ka ji abin wahala gare shi to amma kai sassabci sai ya ce fa innal fa innal mumbatta domin mai yanki tafiya da yawa la ardan kada ba zai iya yanki kasa gaba ɗaya ba wala zaharan abqa ba zai wanzar da baya ba mana shine idan mutum zai rika in zai tafiya sai ya ce zai yi doguwar tafiya lokaci guda ba dan tsayawa a dan huta an gaji to ya sani ko ya irin wannan tafiya ai bai iya kule kasa baki daya ya ta tafiya ce ya kai karshen kasa ya kule ta ba zai iya ba in kuma dabba ce ya ka hawa to ya sani ba zai ba zai raga wannan dabba ba domin in ya zama zai rika yin tafiya da ta karhinta ba ta tsayawa tana hutawa to yau in ta ci kilomita misali in ta ci kilomita 100 yanzu to in kuma zai dora gobe ba za ta iya cin kilomita kai ko ta sai in kila ba za ta iya ci ba kaga an samu raguwa haka za ta samu raguwa to to shine ma'ana don haka wai sai ka rika bi a hankali ta yanda yau in ka tashi gobe ma kuma sai ka ji lahi alaukan da karfin yi sai ka je kai yace wa qala alaihi salam manzo Allah mai tsira mai amincin Allah ya ce nafsuka ranka madiyatuka abun hawanka ce farfuk biha ka sassabta gare ta wai rayuwarka abin da kake hawa ce ma za ka ma wata dabba ce wadda kake hawa to ka sassauta mana rayuwar nan taka kar ka tsananta mata sannan ya ce wala budda ba makawa li dalibin ilimi ga mai neman ilimi min al himmati daga yin himma al aliyati himma madaukakiya fil ilmi a cikin neman ilimi fa innal mar'a domin mutum ya diru yana tashi ne bi himmatihi da himmatai kadai da kamar tsuntsu ya diru bi janahihi da yake tashi da fuka-fukan shi saboda haka wato wato shine a yana nufin watan ba makawa ga mai neman ilimi ya tabbatar da yana da himma madaukakiya yana da himma mai karfin gaske a cikin neman ilimin da niyyar ba ranar da zai bari kuma komi wahala komi wuya zai nace zai daure ya ci gaba da wannan neman ilimi din to dole in ba niyya himma mai karfi madaukakiya to ba za a iya haka ba wahala ya kaɗan sai ta sa mutum ya bari sai ya ce a domin mutum yana tashi ne da himma ta kamar tashin tsuntsu ma'ana darajar mutum za ta ɗauku yadda ka tsuntsu ya yi sama to shi mutum saboda himma ta da ƙoƙari ne lokaci ɗaya sai ɗaya ga watan ya zama sama cikin daraja sai ce ƙala abu ɗayibi abu ɗayibi yana cewa ala qadari ahlil azbitatil azaimu wa ta'ati ala qadri likiramin makarimu wa ta'zumu fi ayni sagir sigaruha wa tasguru fi ayni al-azim al-azaimu ya ce ala kadar ahadul azumi ta atil azaimu manya-manyan niyoyi ko kace manya-manyan abubuwa suna zuwa ala kadar ahadul ilmi ala kadar ahadul azumi bisa gwargwadon ma'abuta niyya daidai niyya ko kuma daidai irin girman da zai zo maka din shine ta atil azaimu girmame girmame suna zuwa ala kadar ahadul azumi bisa gwargwadon ma'abuta niyya ma'ana daidai karfin niyya kan daidai kuma girman da zaka samu din yace wata atil makarimu manya-manyan al'amura suna zuwa alaƙadar likiramu alaƙadar likiramu bisa ga gwargwadon ma'abuta girma ɗin daidai girmanka kuma daidai girman abin da zai zuwa gari kaɗin sai ya ce kuma wata azumu fi aini sigaruwa ƙanananta ita al'amura ɗin wata azuma tana girma fi aini sagiri a cikin idanun wanda a ƙarami shi karami dan abu ko da karami ne shi sai ya dauke shi watan sai ya ganshi da girma inda an gaci wannan karami ne to in yaga abu komai karamci abu shi ma girma ya gani ga abu sai ce wata suguru fi ayin al'azim al'azaimu al'azaimu manya manya wata manya manya abubuwa wata suguru tana karamta fi ayin al'azim a cikin ijiyar babba shi babban mutum to komai girma abu sai ya dauke sai ya ganshi ba wani abu ne ba babba ne bane haka nan ba misali yanzu kamar yanzu misali sai a ce talaka wanda yana son yanzu a ce zai sai wani abu wanda yake na naira dubu ashirin misali to shi a yanzu nan ne sai ya daɗe ya wahala ya ɗauki dogon lokaci kamin ya haɗa wannan naira dubu ashirin ya je yi wannan bukata to amma shi babba wanda yake mai kuɗi sosai ba dubu ashirin ba naira dubu ɗari gare shi ba wani abu ne ba shi ba komai take ba shi ko wannan wanda dubu ashirin ta wahala take da tsanani gare shi da wahala to naira dubu ɗari shi gane ya kai wani irin daji ce ta ma fi ƙarfi da haka ya ganin ta kaga shi wancan saboda yana da su babba kenan to haka shi ma ƙarfin niyyarka in kana da niyya mai ƙarfi cikin neman ilimi da karatu din to sai ka isko abin da ake gani da girma waɗanda ƙa'ar da ƙaramar himma ma- wanda suna ganin girma a misali yanzu kamar yana karatu bangaren boko sai ka ga mutane yara suna cewa masu wahala gare shi masu wahala gare shi to kaga shi wanda adda karfin niyya da karfin himma wajen sai ya iya to shi sai ya ta gani ne ma habban za ka gani ne sai ga ba ya fi komai sauki haka yake kallon shi shi kuma wanda ya dauke shi da wahala sai ka gan shi ya wahala gare shi ne to shi yasa zaka iya mai fasara ka ce sigaro ha kananan ta watan kananan al'amura wata azuma tana girma fi ainul sagiri a cikin ejiyan mai karaman niyya sannan al'azaimu manya manya al'amura kuma wasu zukuru suna karamta fi ainul azimi a cikin ejiyan mai babban niyya shi kuma duk zai iya dauka haka ne sannan sai malai ce to war ra'su abinda a asuli fi tahsilil ashiya'i a cikin tabbatar da abubuwa gaba daya to aljiddu kokari wal himmatu wal himmatu al aliyatu da himma madaukakiya to su ne asuli cikin al'amurra yace yanzu faman kamat faman kanat himmatuhu duk wanda himma ta ta zamo hifza jami'i kutubi muhammad ibn al-hasani haddace littattafan muhammad ibn al-hasani rahimahullahu ta'ala Allah madaukakin sarki ya ji kanshi wa qatara na bidhalika al-jiddu kokari kuma ya gwamu da haka din wal muwazabatu da naci da naciwa da kokari sun ka hadu sai ce to fa zahiru abinda azzace mafi bayyana fa annahu lalle wannan mutune yahfazu aktharuha aktharaha zai haddace mafi yawan littafin nan ku a wani isbaha ko rabinta saboda karfin ne tashi din sai ce fa amma fa amma idza kana lahu himmatun amma idan ya zama yana da himma aliyatun madaukakiya amma walam ta kullahu jiddun sai dai kokari bai zama gare shi ba ya da kokari aw kana lahu jiddun ko kuma ya zama yana da kokari walam ta kullahu himmatun aliyatun himma madaukakiya bata zama gare shi ba to lalle kan fala ya hasulu lahu ilmun ya sani wannan mutum mai haka ilimi ba zai tabbata gare shi ba illa alqalilu sai dan kadan baka dole ka sa da himma da niyya da kuma naci to wannan sai ilimi ya tabbata Allah ya tabbatar da mu da haka din yace wa zakar shaykhul ajallul imamu a shehu wanda yake al'ajallu mai girma al'imamu shugaba ya ambata shi ne al'ustaz malami radiyuddinin da saburi shi ne radiyuddinin da saburi rahimahullahu Allah ya ji kanshi ya faɗa fi kitabi makarimul akhlaqi a cikin littafi na makarimul akhlaqi yace anna zalqarnaini yace lalle zalqarnaini wato zalqarnaini shine a al-iskandar ko al-iskandar wanda Uh, wanda wanda ya zo inda rana take bullowa inda inda take faduwa da kuma inda take fitowa zalqarnain wanda Allah ya bada labarin shi a cikin alkur'ani ko cikin suratul kafi wa yasalunaka an zalqarnain qul tas qul sa'atalu alaikum minhu dhikra zalqarnain kiran to shine iskandar din to shine yake cewa zalqarnain ne watan anna zalqarnain lalle zalqarnain ne lamma arada lokacin da ya niyya yayi nufi an yi usafira yayi tafiya liyastawliya domin ya mamaye alal mashriki ga mahudar rana wal magharibi da mafadar rana shawarar hukama'a sai yayi shawara da masu hikima fi zalika cikin haka ma'ana masu ilimi kenan wa qala sai ya ce musu to yanzu kaifa usafiru ya zan yi tafiya li hadzal qadari bisa ga gwargwadon wannan watan adadi min al mulki na mulki bakin wannan adadi na mulki ya zane yayin ga tafiya din shine ma'ana kaifa usafiru ta ya zan yi tafiya لهذا القدر ga gurgurdun wannan watan gurgurdu min al-mulki na mulki ya za a yi irin wannan tafiya din alhali fa inna dunya haqiqa ta duniya ga qalilatu ya kadanci fa ne tun mai karewa wa mulkul dunya mulkin duniya amrun haqirun al'amari ne wanda yake wulakantacce ba komai bane to yanzu akwai lokaci wanda zan iya yin wata tafiya kuma ta yi wani muhimmanci a sai ya ce falaisa haza min ulul himmati wannan bai zama daga cikin daukakar himma ba to faƙalul haka ma'uda ya faɗi haka sai masu hikima sun kace mashi safir ka je kai wannan tafiya din le ya hasul laka mulkud duniya don mulkin duniya ya tabbata gare ka wal akhirati da kuma mulki na lahira saboda haka zafin zai tasiri zai amfane ka rayuwarka ta duniya da ta lahirarka kuma ka ga shi ma har Allah yana bada labarin shi ko a cikin alkur'ani to shine kaga wannan himma kenan shine ta kawo haka in ba haka na ba ka gani in ba himma din to sai ya bari yanzu idan mutum ya zo ya kama tunani da nazari ga harkoki na ilimi to sai ka isko sai ya kasa sai ya yi rauni ga wasu abubuwan da ya kamata a ci gashi ya aiwatar ɗin kuma sai a samu matsala sai ya zama saboda wasu nazarce nazarce na shan sai ɗaya ya kasa ci ma watan wannan abin da ya kamata ɗin to shine a ya ce wa ƙalar ya ce kala sai ya ce to kala sai shi zalkalin da ya ce haza ahsanatu wannan shine mafi kyawu ma in samu in samu mulkin lahira ba na duniya ba ya ce wa kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna allaha ta'ala lalle allah madaukakin sarki yuhibbu ma'aliyal umuri yana son madaukakan al'amurra waya karahu safsafaha yana kin kaskantattunsa Allah madaukin sarki ya sun madaukaka al'amura ba kaskantattu ba waɗanda ba komai ba yace wakila an ce falata falata ajal bi amrika wastadimhu fama sala asaka ka mustadimi yace falata ajal kada ka yi gaugawa bi amrika da al'amarinka wastadimhu ka neme da goma shide fama sala asaka wani zaka ga akwai inda suke cewa sallah fama sala asaka ya ce ƙonan na sandan ka ba ta zamo ba ka mustadimi kamar wata take mai kakkatun daga farko wai mana shi ne idan kana da sanda sai ka ƙone ta da niyyar zan ta yi laushi ka miƙe ta ta tashi tsaye daidai to ko ka mata haka nan ka sani ba za ta miƙe tsaye din daidai ba kamar wadda tun farko haka nan take ba ta lankwashe ba din dama mai kakkata dama ka ibe tun farko ba to saboda haka duk abin da baka fahimta daidai ba tun farko ba baka tsaya ka fahimci shi da kyau daidai ba to sai ka isko daga baya in za ka yi gyara ne kuma za a yi wahala gyaran nashi yana iya yi waya sosai to shi ne mana da ka karika bi a hankali da lamarinka shi ne falata a jarbi amurka wasu dimu kakka yi gaggawa ga lamarinka ka dawamar da shi da kai dai mana ka nemi dawama ta mana shi ne ka tsaya ka fahimci ta kyau fahimta mai kyau ta inda komi an karɓi da kawayo shi lafiya lau baka mance shi ba ka ka dawamar da shi kenan bisa ga yanzu kana yi amma da an baka yan sati ɗaya sati biyu an kawai lalabe ka abun kuma ya ɓace sai ka sake tunani to shi ne yake magana ya ce kala abu hanifata abu hanifata nomani ya faɗa li abi yusufa ya ce ma abu yusuf rahimahumallahu ta'ala allah madaukin sarki ya ji kansu abin da ya ce ma abu yusuf sai ya ce kunta balidan da ka kasance mara fahimta fa akar jarkal muwazabatu sai ga naci ya fitar da kai daga wannan rashin fahimta din wa ma'ana da baka da fahimtar karatu shi abu hanifa yake gama abu yusuf din baka da fahimtar karatu da amma yanzu sai gashi saboda naci da gare ka sai ga wannan naci ya fitar da kai daga cikin wannan rashin fahimta da sai gashi ka zama mai fahimta sai ce wa iyaka ina maka shedi wal kasala da kasala shine kamar kace kiwaya fa innahu domin kasala nan ko kace kiwaya shu'umun shu'umci ne wa afatun kuma cuta ce azimatun mai girma ka rika sama kanka kasala sai ka isko abin da kai hikari sai hikarin ka abin da kana yi na shi kenan sai ka kasa yi ne sai ce kala shehul imamu shehu shugaba ya faɗa abu nasar safaru shine abu nasar safar al-ansariyu wata mutum asalin garin madina rahimahullahu ta'ala Allah madaukakin sarki ya ji kanshi yake cewa ya nafsi ya nafsi la turhi an al-amali fil birri wal adli wal ihsani fi mahali fa kullu zi amalin fil khairi mugtabadun wa fi bala'in wa shu'min kullu zi kasali wato yace ya nafsi ya ke rai ya nafsi ya ke rai la turhi karki sassabta anil amali dangane da aiki fil birri a cikin alkhairi wal adl da adalci wal ihsani da kyautatawa fi mahali a cikin bi a hankali kuma ma'ana ki zama mai kokari wajen ayyuka na alkhairi da adalci da kyautata amma kuma cikin bi a hankali ba cikin tsawon ramaranki rai abun da ya karhinta ba a'a daidai abin ta ka iya shine fi mahali din mahaliko ga kalmar na alkurani ko ba mai hilil kafirina a mahilhum ruwaida kaɗan jinkirta ma kafirai ko mahil jinkiri bi a hankali shine abi a hankali a lallaba da shine ma'ana sai ce ka sani fa kullu zi amalin dukkan ma'abucin aiki bil khairi a cikin alkhairi muguta badun abun guri ne wannan mutumin duk wanda ka ayyuka na alkhairi za a ji ana ta guri ne yanzu misali idan mutum yana da ilimi yana himma da kokari wajen ayyuka na alkhairi da kuma karantarwa to sai kaga mutane suna gurin ina dai su ma su samu wata irin wannan din kamar wanda wani ya samu din sai kaga ana gurin mutum to aika na alkhairi to abun guri ne ana gurin a same su sai ya ce a kullu zi kasalin dukkan ma'abuci kasala shi kuma da kewaya wa fi bala'in shi kamar yana cikin musiba wasu da kuma shu'unci zaka isko komai nashi al'amura ne suna lalacewa suna yin baya yace qala musannifu mai wallafa littafi ya faɗa ya ce wa ƙartafakali hakika ya dace da ni ya fi hazal ma'ana a cikin wannan ma'ana wannan waƙar da nafsi ta kasula wattawani wa illa fasbuti fi zalhawani falam aralil kusal alhazza yuda siwa na damin wa hirmanil amani ya ce a nafsi ya kere na kamar kaci ya nafsi ne shine nafsi ya kere na da itta kasula kibar kasala shine kiwaya wata wani da jinkiri ga ayyuka alkhairi ma'ana ki sai ki zannan ki dinkin ba za ki yi rayuwata wa illa in ku ba haka ba fasbuti to ki tabbata fi zalhawa da a cikin wannan wulakanci ma'ana za ki tabbata ko cikin wulakanci ke rai don rayuwar da ba ta da himma wajen aikata ayyuka na alkhairi sai ya ce falam aral ya kusala alhazza ya ce falam aral hazza ban ga wani rabo ba yi uda wanda ake bayarwa lil kusala ga masu kewaya ko kace masu kasala ba ban ga wani rabo da suka samu ba siwa na da mai in ba na dama ba wa hirmanil amani da hanawar guri wai ma'ana masu kasala ni ban ga abin da suka samu ba in bayan watan nadama ɗaya za su yi daga basu can nadama da sun sanyi da sun yi kaza lokaci kaza sun samu dama ya abu kaza amma ba su yi ba da sun sanyi da sun yi ce su shi kaɗai za su samu da kuma rashin samun gurin su abinda suka guri suka fata ba za su same shi ba matukar sun ga tafi akan haka ɗin sai ya ce wakila an ce kam min haya'in wa kam ajazin wa kam nadamin jammin tawallada lil insani min kasali إياك عن كسل في البحث عن شبه فما علمت وما قد شذ عن كسل yace kan min haya'in da yawa kunya wa kan min ajaz wa kam ajazin da yawa gajiyawa kasawa kenan wa kam nadamin da yawa nadama jammin tare tawallada lil insani suna haihuwa ga mutum min kasali saboda yawan kasala tai wai ma'ana saboda kasala kada kiwaya to da yawa kunya da gajiyawa da nadama nadama za su taru kan mutum sanadiyar rashin watan saboda sanadiyar kasala ta yake sannan sai ya ce iyaka ina maka shaidi an kasalin dangane da yin kasala da kewaya fil bahthi a cikin bincike an shubayin daga abin da yake mai rikitarwa wanda baka fahimce shi ganewa shi daidai ne ko ba daidai bane to ina maka shaidi da yin kasala wajen nema da kai kokari matuka wajen kaga ka gane wannan abin sai ya ce ma alimta duk abin da ka sani wa ma karshen zahanka da kuma abin da ya yanke daga gare ka mana wanda baka san shi ba ya latse maka ma nisa to sali kai tambaya da gan da shi sai ka tambaya shi kenan a fahimtar da kai shi kenan sai ka gane shi kenan sai ya ce wa karkira kika an ce alkasalu ita kasala min qillati min qillati min qillati ta'ammuli daga kalamcin lura ne fi manaqibil ilmi a cikin darajoji na ilimi wa fada'ilihi da kuma fadalola na ilimi din to shi kasa ana yin kasala din amma mutum yana lura da darajoji na ilimi wanda mutum zai samu a duniya shi da lahira shi to zai kara mashi himma don haka yace fa yamma ya kamata lil muta'allimi ga mai neman ilimi an yab'atha nafsahu ya tan ya aiko ya aika ya aika kanshi al tahsili bisa ga tabbatar da ilimi wal jidd da kokari wal muwazabati da nacewa bit ta'ammuli da lura fi fada'il al ilmi a cikin darajoji na ilimi fa innal ilma domin shi ilimi fa yabqa yana wanzuwa bi baqa'il ma'lumati da wanzuwar abubuwan ilimi din da an ka sani ne to matuƙa suna na ilimin kai ranar kai kuma yanzu misali qur'ani ai matuƙa qur'ani na nan kaga ilimin kai ranar kenan kai shi to ka gani sai ce wal malu yace ka sani ita dukiya fa yafna tana karewa karewa dukiya take yi don haka kama kala amirul mu'minina kamar yadda amirul mu'minina shine sayyidina ali bin abi talib ya faɗa radiyallahu anhu yadda Allah tabbata gare shi ko kuma kace karramallahu wajahu Allah ya girmama fuskar shi kamar yadda ake faɗa shi yasa saboda shi bai taɓa yin sujada ga wani gunki ba saboda sun yana yaro yin musulunta shi yasa ake ce mashi karramallahu wajahu abinda sai dana alaiki cewa radina qismatal jabbari fina lana ilmun wa lil juhali malu fa innal mala yafna an qaribin wa innal ilma yafna la yazalu yace radina mun yadda da ismatal jabbari rabo na ubangiji fina a cikin mu lana ilmun mu ilimi ya tabbata gare mu wajen juhali malun su kuma jahilai dukiya ta gare su kurum don haka mun muna da ilimi ilimi kuma ya fi dukiya sai ya ce fa innal mala saboda ita dukiya ya fara tana karewa an karibin nan kusa take za ta kare yanzu sai gaji mutum mai kuɗi ne amma sai gaji an waye gari kuma ba kuɗin sun kare in ba ba su kare ba kuma shi ya kare ba su koko kaga haka dai sai an yi ɗaya daga cikin su ko ya kare ya ba su ko su kare su bar shi to sai ce amma wa innal ilma haqiqa ilimi ya buƙa yana wanzuwa shi kuma la ya zalo baya gushewa har abada sai ce wal ilmun nafi'u ilimi mai amfani ya hasulu yana tabbata ya hasulu bihi husnul zikiri kyakkyawa ambato yana tabbata da shi ilimi mai amfani din sai kaga gaka amma ko baka duniyar ka mutu amma kullum an baton ka kai ana fadin ka matukar ilimin ka mai amfani ne sai ya ce wayar kazalika to shine ma'anar wani ilimin ilimi annabi mai amfani ya hasu da biyu da zikiri kyakkyawa an bato yana tabbata da shiya sai ka ga kana rayuwar kama amma ana yabon ka kullun ana ambace ka da kyakkyawan ambato ake ambatar ka sai ya ce waya kazalika kuma wannan kyakkyawan ambaton zai wanzu ba da wafati bayan mutuwa mai ilimin ko ya mutu sai an ta wannan yabon nashi din fa innahu domin shi ilimi hayatun abadiyatun rayuwa ce ta har abada yace an shadana shekul imamu shehi wanda yake shugaba ya mura waka al'ajallu mai girma zahiruddini wanda ake malakabi da zahiruddini mubtil a'immati wata mai fatawa na shugabanni shine Hassan bin Aliyu Hassan dan Aliyu al-ma'rufu bil marginani shine wanda an kafi sani da Imam al-Marginani malamin shi malamin wata Imam Zarnuji wanda ya wannan tafi da talimi kenan rahimahullahu ta'ala Allah ji kanshi abinda yake cewa al-jahiluna fa mauta qabla mautihim wal alimuna wa in matu fa ahya'u yace al-jahiluna jahilai fa mauta matattu ne kabla mautihim tun gabanin mutuwar su sunan su matattu da ba jahili matuƙa bai da ilimi shikenan suna ne matacce ne shi kawai ana da ganin amma matacce ne yace amma wal alimuna su kan malamai wa in matu ko da sun mutu fa ahya su kuma rayu ne su ko sun mutu saboda koyaushe an batar su ba zai gushi ba koyaushe da kuma kyakkyawan addu'o'i da za a yi masa ko tun da kaga dole ka karantar harafi daya matuƙar ya aiki da shi ko shi ma je gaya ma wani to kai da an da kai asulin sanar da shi ya sai an baka wannan lada ta wannan karatu din sai ya ce wa shadara shehul islami shehun musulunci ya mura waka burhanuddini burhanuddini yake cewa wa fil jahri qabla al maut mautun li alihi fa jisamuhum qabla al qubur quburu wa inna mar allam yahib al ilmi mayitun wa laysa lahu hina nushuru nushuru yace a wa inna wa fil jahri mautun mutuwa ta tabbata a cikin jahilci li ahlihi ga ma'abutan shi shi jahilcin qabla al-maut tun gabanin mutuwar su mata tune suwa fa ajsamuhum yace jikin su kuburu kaburbura ne qabla al-quburi tun gabanin a masu kabari su mutu a masu kabari na can to su yanzu ne kabari ne jikin su matsayin kabari yake gare su kuro tun kamin su mutu a sa cikin kabari din saboda haka watan a a mata tune suwa sai ya ce wa inna mar'an haqiqa mutun idan mutun wa inna mar'an lalle idan mutun lam yi haye bil ilimi bai rayu da ilimi ba mai yi tunto matacce ne shi ba wale isa lahu nushuru to shi ba ya da tashi hinan nushuri lokacin tashi ma'ana abin da yake nufi wato wanda a jahili to shi ko ranar tashi alkiyama duk ɗaya ne da tashi alkiyama da yanzu to shi gare shi ba wani canji da za a samu tun da kaga ba wani abin da zai samu na ci gaba ko na wani alkai ba yana nufin misali ba a tare shi na tashi alkiyama ba shi yake nufi ba ma'ana falkawa ta a can lahira din ba ta da wata fa'ida don ko da ya taso daga cikin kabarin nashi an tayar da shi ya to zai tashi ne daga kabarin nashi to amma kaga ba ya da wata fa'ida saboda bai zai tashi da wani alkhairi ba saboda jahilcin nashi din sai ce wa qala gairuhu wani shi kuma ya faɗa akwai ilmi hayyun khalidun ba'da mautihi wa hausaluhu tahta turabi ramimu wa zul jalu maitun wa huwa yamshi ala thara yazunnu min al ahya'i wa huwa adimu yace akwai ilmi ma'abuci ilmi hayyun rayayye ne khalidun dawwamamme ne ba da mauti bayan mutuwa ta shi mai ilimi to ko da ya mutu to yana da matsayin rayayye ne bai mutu ba wa ausaluhu yace gabobin shi dai ne ta hatar turabi a karkashin kasa rabi musun karu duddigi amma dai shi yana nan da rayuwar shi sai ce amma wazul jahil ma abucin jahilci mai mai tummata ce ne shi ya wa hawa yamshi alhali ga yana tafiya ala tsara bisa ga bayan kasa yuzannu ana zato ne min al-ahya shi yana daga cikin rayayyu wa huwa adimu alhali kuma shi rasashe ne shi bashi sai ce wa qala akar wani ya ce kuma hayatul qalbi ilmun fagtanimhu wa mautul qalbi jahalun fajtanibhu yace hayatul qalbi abinda an rayuwar zuciya ilmun ilimi shi a rayuwar zuciya don haka fagtanimhu karibanci ku wannan rayuwa ta zuciya wa mautul qalbi abinda an mutuwar zuciya jahalun shine jahilci fajtanibhu ka nisance shi Allah ya kare mu daga jahilci saboda ka takaice dai ilimi yana da daraja kwaya da gaske idan mutum yana da ilimi tun yana da rayuwa zai samu kyakkyawan ambato idan kuma ya mutu haka za a ci gaba da kyakkyawan ambaton shi zaka isko kawai bai mutu ba sai ka ji ana ta faɗin malam wani malam wani an yi shi da yawa da wucewa amma su wanda bai sani ba sai ya ko mai daɗe ba saboda mai saboda yawan ambaton shi saboda abin da ya wanzu na ilimi ya karantar da ɗalibai da yawa ya gina makarantu ya gina masallaci ya gina menene da sauransu sai ka gashi ba duniya amma kowace ambaton shi ake yi to muna fatan Allah ya bamu ilimi mai yawa mai albarka mai amfani wanda zai amfani mu rayuwar mu ta duniya mu da lafiyar mu baki daya alfarma manzo Allah sallama Allah ya bamu ikhlasi duk abin da zamu yi Allah ya bamu kokari mai samu yaron Allah الفلم من الله سلم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين